الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya ƙara tattara haɗuwarmu a wannan masallacin mai albarka na masjidu da'awati wal ifshad a nan anguwa ta sike dikte a birnin niyame domin ci gaba da karatun bulugul maram da muke gabatarwa a kowace rana ta juma'a muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu da faɗin daidai sannan kuma ya ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa idan ba manta ba har yanzu muna a cikin babin nan mai tsawo shine babu sifati as-salati babu sifati as-salati nan ne kenan muka tsaya kafin mu ci gaba akwai tambaya guda ɗai ana iya a bar shi a bar shi tun da wanda ana yi da shi a bar shi akwai tambaya guda ɗai a ɗai daga cikin yan uwa yake cewa yana so in yi aure bai ma yi auren ba yana so in yi aure ya samu ɗa na farko ya sanya masa sauban ya ce to sai dai yana so a yanzu ya san tarihin sauban kin domin wannan ya ƙara mishi ƙwarin gwiwa na sa wannan sunan to shi ne abin da yake so kenan ya sani zai a sauban ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shahararru daga cikin sahabbansa wanda tarihinsa akwai al'ajabi akwai daɗi sosai sauban yana ɗaya daga cikin wanda allah ya sharabta da bauta kuma asalin shi ba bawa ba ne ɗan babban gida ne kusan a lokacin larabawa yana ɗaya daga cikin ɗabi'unsu shine bauta an kama shi a daji aka zo aka saida shi sai aka yi daidai manzo allah sallallahu alaihi wasallam an kama masa tallarsa manzo Allah ya sayi wannan sauban kin ya yantar da shi da ya yantar da shi sai ce masa to kana da zaɓi ko ka koma a garin ku Yemen domin ɗan ƙasar Yemen ne ko kuma ka zamna a wuri na ka zamanto ɗaya daga cikin ahlul baiti wanne kake so sai ce ya manzon Allah ina so in zamna tare da kai ya hihita ya zamna a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya koma wajen iyayensa sauban nan ya zamna ya taima manzon Allah hidima yana ɗaya daga cikin masu yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hidima bai bar madina ba sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu kuma ya shahara daga daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da tsananin son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsananin son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai son manzon Allah ba tsananin son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin abin da yake nuna tsananin yanda yake son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata ran ya manzon Allah ya zo manzo Allah ya danyi wata tahiya babu shi nan bai san manzo Allah ya fita ba manzo Allah ya jima bai dawo ba manzo Allah yana dawowa sai isku tauban hankalinsa ya tashi fuskarsa ta yi jajjawo idanunsa sun jajjawo sai manzo Allah ya ce lahiya ya kai tauban sai ya ce ya manzo Allah ba yunwa nake shi ba kuma sannan ba wai bani da lahiya bane yace kawai dan ban ganka bane hankalina ya tashi ya manzo Allah in ban ganka ba hankalina yana tashi ya ce kuma abin da ya ƙara min tashin hankali fiye da kullum shine ina zamna sai na yi tunanin wai idan aka je a lahira ya zan kasance da kai ni da ba na haƙurin rishin ganinka to a lahira ya zan yi idan kai ka kasance a lahira za ka kasance a cikin sahab a cikin bayan allah mana a cikin annabawa tunda ni ban kai matsayinka ba kina a lahira za ka kasance a cikin annabawa ni kuma ba zan samu ganinka ba ya manzo Allah shine tashin hankali na aje a lahira ban samu ganinka ba a wannan lokacin yana faɗin wannan sai Allah ya sako da aya ta alkur'ani yake cewa man yuti'i Allah wa rasula fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ayar kawai ta fassara mana ma'anar Allah ya ɗebe ma Safwan kewa wannan kuma sai nuna mana ce Safwan waliyin Allah ne domin shi waliyin Allah a duk lokacin da ya sa- ya shiga damuwa to Allah yana Allah yana buɗe masa da hanya ta huta ta mahuta in dai har damuwar ta ta'allaka da addinin sa ne ba da duniya ba Allah ya ce duk wanda ya ma manzo yayi ma Allah yayi ma manzo biyayya to za a tayar da su ranar tashi alkiyama tare da su an gane da kyau ko a wannan lokacin hankalin Safwan Yami hankalin Safwan eh, Sauban ba Safwan ba hankalin Sauban ya kwanta an gane da kyau ko dan haka idan ka sama ɗanka sunan sunan Sauban ka sa a cikin kanka kana so ne yayi koyi da Sauban wajen mi wajen mi son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane da kyau ko kuma idan aka ce son manzo Allah kun ba shine ka zo kai ta ido ba kana ɗigar gaba mu ne masoya manzo an gane da kyau ko a an gane da kyau ko wannan son manzo Allah shine ne shine biyayya a gare sa an gane da kyau ko wannan shine ko shine kenan kenan a haka sauban ya rayu tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan wannan kuma yana daga cikin abin da ya faru na al'ajabi tare da tauban shine wata ran manzo Allah yayi bako an gane da kyau ko ya yi bako daga ƙauye suka zamna suna hira sai lokacin abinci ya yi mana lokacin da ya kamata a ce an kama bako abinci sai manzo Allah ya kira wasu ban ya naɗa masa a kunne ya ce masa je ka wajen aisha ka ce ta ina da bako ta baka abinci ka kawo ya je wajen aisha ya gaya mata ta ce wallahi baka da abun da abu mai rai zai ce mana baka da komai ya koma ya gaya masa ya gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce to kaje cikin dakunan mata na kaje dakin kowace ka tambaye ta kace ni nake bukatar abinci haka akai ya je daki daki sai da ya kewaye dakunan matan manzo Allah guda tara kin amma ba a samu ba ba a samu komai na ci ba gidan wa gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya gaya ma manzo Allah yana gaya manzo Allah hankalinsa ya tashi ba kala ba a so ya gane har sai da ya gane da babu komai bakon sai ce ya manzo Allah yace kada ka tada hankalinka mu mutanen kauye ne ko ruwa da aka kawo mini sun ishe ni manzo Allah dai duka bai abin bai abin gaba suna nan zaune sai ga wata yar akuya ta biya yar tumkiya ta biya sai manzo Allah ya kira tumkiya ya kira tumkiya kira fa an gane da kyau ko a cikin a cikin tarihin an gayi sunan nata namanta sunan nata manzo Allah ya kira ta dama tumkiya tana da suna da ya kira wuta sai ta zo manzo Allah ya mata magana sai aka ga tana ita ma ta yi gunguni hakan gaba na dai tana ma manzo Allah magana kun san manzo Allah yana ma dabbobi magana tunda dabbobi sun sha kawo kara wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar irin su raƙumi irin su jaki ko sun sha kawo sun kawo kara ashe manzo Allah ya tambaye ta ne yana neman izinin ta bashi dama ya tatsi nonon ta alhali kun bata da nono ta ce mishi babu nono ne sai ce ke dai kake da mutum ya da ce eh manzo Allah sai sha hantsar ta yana sha hantsar ta sai ta cika aka kawo kofi aka tasa aka tasa aka ba bako ya sha sai da manzo Allah ya mishi sha har sau uku yace babu wurin sawa sannan manzo Allah ya cika yace yaje ya kai ma matan matan shi ya kai ma matan su ma duka gaba ɗaya sai da aka yi musu suka sha da ya komo aka ce ya tasa manzo Allah ya sha sannan sauban shi ma manzo Allah ya muka masa shi ma ya shi ma ya sha an gane da kyau ko wannan akwai akwai akwai ibra sosai a cikin wannan labarin Allah ya kara mana san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jayyid za mu zo a yake da suna a hadisin da za mu tashi shi ne ina tsammani hadisi na 32 ko haka ne ko 31 an ibn abbas ko an ibn abbas malai ce an ibn abbas an karɓo daga ibn abbas radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi qala ya ce qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam maza Allah tsira da aminci Allah su ƙara tabbata a gare shi ya ce umirtu an umurce ni an asjuda akan in yi sujada ala saba'ati a'zumin akan ƙasa guda bakwai alal jabaha akan goshi wa ashara biyadihi ila anfi sai yayi nuni daga goshinsa zuwa mi zuwa hanci kenan sune aljabaha goshi da hanci dukkan su gaba guda kenan wal yadaini da hannaye guda biyu war rukbataini da kuma guyoyi guda biyu wa atrafil qadamaini da gehen digadigai guda biyu muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito sa wannan hadisi manzo Allah ya ce an umurce ni idan manzo Allah ya ce an umurce sa waye umurce sa Allah la shakka fi dhalik idan sahabi ya ce umiran nasu waye umurce su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane da kyau ko to wannan shine kenan kenan manzo Allah ya ce an umurce ni in yi sujada akan gabbai guda nawa guda bakwai nan ne malamai suka ce ashe duk sujadar da aka yi gaban nan guda bakwai ba su yi sujadar ba to sallah ba ta yi ba ba ta yi ba domin sujada rukuni ce dan babu sujada kenan babu mi babu sallah gaban nan guda bakwai su ne goshi da hanci hannuwa guda biyu da gwiwowi da mi da gehen da gehen dugadugai an gane da kyau ko nan dangane da abin da ya shafi hanci akwai da yawa daga cikin malamai da suka ce aka cewa duk sujadar da aka yi hanci bai taba kasa ba sujadar ba ta yi ba ba ta yi ba domin manzo Allah da yake goshi sai da yi sai da ya nuna zuwa hancinsa kidan dole ne sai an kula da kai hanci a wajen sujada mutane da yawa suna kurakura irin wannan hanci da goshi dole sai sun mi dole sai sun tabi ni sai sun tabi kasa an gane da kyau ko wannan shine kenan sai idan da wani uzuri misali wanda yake fama da tsananin ciwon kai bai iya kai goshi in yace kai goshi kasa bai zan samu natsuwa ba ko to irin wannan kun ga shi babu laifi fattakullaha mastata'tum la wajiba ma al ajzi babu dole idan an kasa wannan shine kenan kenan idan kaga yaro yana sallah baya kai goshi kasa musamman yara akwai ya musu tun yanzu dan kada su saba da da wannan kin kaga lattizo yana irin wannan sallar kaga ya mishi dole sai an kai hanci ami sai an kai hanci a kasa kuma yana da kyau mu gane da cewa baya halitta baya dacewa mutum ya yi sallah kan shi yana liƙe ko huskar shi tana liƙe idan muka ce mutum muna nuhin mata da maza musamman wa mata kenan mata baya halatta su yi sallah da ni da niƙabi sai dai malamai suka ce idan akwai a mai da suna wanda suke ba muharramanta ba a kusa suna iya su fitunar da huskar ta to babu laifi ta liƙe ni ta liƙe huskarta ta yi sujada da mai da suna da wannan liƙabi ke bayan liƙabi kuma shi ne babet wannan da ake sawa gani ko shi ma kuskure ne akwai diyawa za ka ga suna sallah da ni da babet don me yasa don lokacin da ka yi sujada hanci ya tabi ƙasa bai tabi ƙasa me ya tabi ƙasa a babet ta tabi ƙasa kenan da wanda suke sa rawani da sauransu sai idan da uzuri an gane da kyau ko misali uzuri shine kana da cuta wanda in ka bude kai sheda mutane suna ya cutu to a wannan lokacin kuma sai ka mi sai ka liƙe hancin naka min babu ittikabi akhaffi dararain wannan shine kenan a takaice dai sujada ana yin ta akan wannan gabai guda nawa guda bakwai mala yace wa an ibn buhaina an karbo daga ibn buhaina anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lalle manzon Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare sa kana idha salla ya kasance idan yana sallah wa sajada ya kai wurin yin sujada farraja baina baina yadayhi yana bude tsakanin hannayensa shine haka ya bude su hatta yabdu wa bayadu ibtayhi har sai horin lallakowar sayami ya bayyana kenan bude hannuwa ake a hakan ga an gane da kyau ko amma wannan in kana mi in kana sallah kai kadai ko kuma limami an gane da kyau amma a cikin sahu in kai haka zaka mi zaka takura ma wasu la darara wala dirara kada ka cutar kuma kada ni kada a cutar da kai in kai haka ka cutar da mutane to in kai haka kai ka cutu baka cutu ba an gane da kyau ko domin sallaka ta haka domin me yasa baka bude ba dan saboda wasu an gane da kyau ko wannan shine ke yana da kyau mu rike wannan ka'ida ta malaman makasid suke cewa ad-dararul muta'addi a'zamu min al-qasir 'inda Allah ma'ana cutarwa wadda tana hita daga gare ka har ta shahi wani to zunubinta ya yi girma a wajen Allah maɗaukakin sarki fiye da cutarwar da kai kaɗai take takaita gare ka me ake nihi idan ka buɗe hannuwanka bari mai bari goba da misali wanda ba na sallah ba misali kai ne ka shigo masallaci mashina ke gare ka baka son mi baka son mi venti kana shigowa kawai sai ka mi sai ka kashe venti kuma lokacin zafi da Allah ka yi adalci ka yi adalci ba idan kai sallah a cikin venti mutum nawa za su cutuwa a kai kaɗai in kai sallah da venti ko amma idan kai sallah babu venti ba mutum nawa za su cutuwa duk wanda suke a cikin masallaci an gane da kyau ko kuma har yanzu yana daga cikin wannan ka'ida suke cewa a suke cewa al-masalih al-amma muqaddimatun ala al-masalih al-khassa a koda yaushe ana gabatar da intérêt general akan intérêt personnel an gane da ke ko abinda amfani kai kadai ya shafa da abinda amfani jama'a to ko da yaushe abinda ake so kai kokarin yin abin da ya shafi amfanin wa amfanin jama'a Allah ya sa mu gane haka in muka gane haka to wallahi za mu kare da duniya lahiya za mu kare da mutane lahiya kuma mu je mu samu Allah lami lahiya domin Allah yake cewa a cikin sifar mutanen kirki wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wannan shi ake cewa al-ithar ka hihita wasu akan mi akan kanka mali yace wa anil barra bin azib an karbo daga barra dan azib radiyallahu anhu yadda Allah ta kara tabbata a gare sa qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi ya ce idza sajadta idan kai sujada ko idan zaka sujada fa da'a kaffaika to ka dora tahin hannuwanka an gane da kyau ko sune fa da'a kaffaika ka dora tahin hannuwanka warfa mirfaqaika sai ka daga karan hannuwanka an gane da kyau ko ka dora su sai ka mi ka daga karan hannuwanka har yanzu da shi da wancan a hadisin duka mi duka ma'anansu guda ma'ana ba a so a wajen sujada a mammake a gaggame jiki malai ce wa anwa ibn hujr radiyallahu anhu annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam daga wa'il yake cewa lalle manzon Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare sa kana idza raka'a ya kasance idan yayi ruku'i farraqa baina asabi'ihi yana watsi tsakanin in yatsunsa ba zagin ku bane nayi mun gani kasa nayi kenan shine ma'anan farraqa baina asabi'i yana watsi su sai ya aza su akan mi akan mi akan guyoyinsa yace wa idza sajada amma idan kuma yi sujada dhamma asabi'ahu sai ya matse mi sai ya matse in yatsunsa sai ya matse su hakan ka an gane da kyau ko wannan shine kenan rawahu al-hakim hakim ya rawaito sa wa an aisha radiyallahu anha qalat daga aisha Allah ya dada ita ce ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam na ga manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare sa yusalli mutarabbi'an yana sallah a zaman harɗe sun san zaman harɗe ha ko tamu kela duka duka haka ne ko to ga lattizo yayi zaman harɗe ko ba zaman harɗe ake ce mishi ba zaman harɗe duka shine yawa ga wani nan wannan duka shine zaman harɗe manzo Allah ya sallah ami a haka ne a to haka banza-banza yi sallah haka nan aha dami a da dalili an gane da kyau ko wannan shine kenan da dalili kaga dan zawara akan gadon ma'aifinka an gane da kyau ko to uwar shi ya aura shi yasa ka ganshi asaba kenan da dalili yasa kaga manzo Allah ya wannan mi yayi wannan wannan zaman ma'ana lokacin manzo Allah baya da lafiya ne kuma wannan zaman ba ana nufin ba duk in baka lafiya shi zaka yi a ana nufin zaman da zaka yi ji daɗi ma'ana ya kasance manzo Allah ya yi jin daɗin wannan zaman shi yasa ya yi sa amma in ba shi ba yanda yake dacewa in baka iya tsayi shine kai zama irin wannan irin irin wancan wanda wannan malamin yayi an gane da kyau kaman zaman sallah zaman zaman zaman me yake da suna tahiyya ko kuma zaman da ake a tsakanin sujada guda biyu an gane da kyau wannan hadisi yana ƙara tabbatar mun da mai yake da suna almashaqqatu tajlibu taysir kenan tsanani yana jawo mi yana jawo sauki dole ne ke sallah a tsaye baka iyawa sai kai mi sai kai azamni shine manzo Allah yace ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum abinda na umurce ku yi daidai gurgurdan iyawar ku dan aka ce daidai gurgurdan iyawar ba ana nuhin ba a kai da son zuciya karshen yanda ka iya ƙarshen yadda ka iya ko shi ne mi shi ne yadda damar ka ta samu jayyid na gaba mala yake cewa wa an ibni abbas radiyallahu anhuma an karɓo daga ibnu abbas da dar Allah ta ƙara tabbata a gare su annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam lalle manzo Allah tsira da aminci Allah su ƙara tabbata a gare sa kana yaqulu bayna ne ya kasance yana cewa a tsakanin sujada guda biyu Allahumma ighfirli ya Allah ka gafarta mini warhamni ka ji kaina wahdini ka shiryar da ni wa afini ka bani lafiya warzuquni ka arzitar da ni an gane da ke ko rawahul arba'a marawita hadisin nan guda hudu suka rawaito sa illan nasa'i sai imamun nasa'i wal lafzu li abi daud sai dai wannan lafazin na abi daud ne wa sahahahu al hakim al imam al hakim ya inganta wannan hadisin wannan hadisin yana karantar da mu ɗaya daga cikin nau'uka na na zikirin da ake ko addu'ar da ake a tsakanin mi sujada guda biyu kenan tsakanin sujada guda biyu yana daga cikin addu'ar da ake Allahumma filli warhamni warhamni wahdini wa'afini warzuqni wannan shine kenan ya Allah ka gafarta mini ka ji kaina ka shiryar da ni ka bani lahiya ka arzuta ni wannan addu'ar ta game duk wani alkhairi na me na duniya lahiya arziki shirya shirya ba kowa Allah yake gama ba da wannan abu ba kaga mai kuɗi amma kullum ba lahiya kaga mai kuɗi ga lahiya amma sai dai ni kash babu addini ya rasa ni'ima mafi girma an gane da kyau ko kawai misalin masu kuɗi na turai kawai misalin 'yan kwallo za ku gani 'yan kwallo suna da lahiya kuma suna da kuɗi amma sai dai mai shirya babu ta an gane da kyau ko wanda ko ya rasa shirya ya rasa komai an gane da kyau ko shirya ita kuma idan ka same ta ka samu me ka samu komai idza abqati ad-dunya 'ala al-mar'i dinihi fama fatahu minha falaysa bida'iri wannan shine kenan tuni daga cikin nau'ukan addu'ar da ake a wannan wurin ku bani wani nau'i na addu'a da ake anan ha wadda ta yi shahara rabbi ghfirli rabbi ghfirli jazakumullahu khairan to a ƙara wata ha eh ita ce yanzu muka yi ban bayan wannan eh akwai wata mhm mhm ita ce yawa ita ce amma sai dai wata wata riwaya ce aka wajhur ne an gane da kyau ko jayyid barakallahu fikum aha kina abinda ake so wata ranka yi wannan wata ranka yi wannan wa an malik ibn al-huwairith an karbo daga malik dan huwairith radiyallahu anhu yarda Allah ta kara tabbata a gare sa annahu ra'a annabiyya sallallahu alaihi wa sallam ya ga manzon Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare sa yusalli yana sallah fa idza kana fi witrin min salatihi idan ya kai a mara na sallarsa me ake nufi da mara na sallarsa shine ma'ana raka'a ta farko ko raka'a ta mi ta uku lam yanhad baya miƙewa kai tsaye hatta ya stauya qa'idan har sai ya daidaito a zamne rawahu al-bukhari bukhari rawaito sa wannan hadisi yana karantar da mu jilsatul istiraha ne me ake cewa jilsatul istiraha shine wani dan zama da ake na hutu idan an dago daga ruku'i idan an dago daga sujada za a ji raka'a ta nawa ta biyu idan an dago daga sujada za a ji raka'a ta nawa ta hudu an gane da kyau ko kenan za ku ga akwai wasu limai da suke wannan ko su mutane da suke wannan kenan wannan shi ne mai yake da suna dalili akan wannan zaman da ake yi malamai su tattauna wai wannan zaman da manzo Allah yake yi sunna ne ko kuma a'a manzo Allah ya yi sane dan saboda wani uzuri an gane da kyau ko malamai sun yi kai kawo mai girma akan wannan a mafi yawancin dai mafiyancin malamai idan aka ce ko mafiyancin malamai ba ana nufin ko da su ke da gaskiya ba mafiyancin malamai sun ta akan cewa wannan zaman da manzon Allah yake na menene na larura ne ma'ana manzon Allah bai yi sa ba sai lokacin da ya manyanta yana yin sani dan saboda me dan saboda girma da yi ma'ana dan saboda tsuhuwa da ya dan fara sabko masa shi yasa manzon Allah yake yin sa an gane da kyau ko to sai dai wannan ijtihadi ne domin babu dalilin da ya nuna a'a ga lokacin da manzon Allah ya wannan bayan wannan kuma suke cewa mafi yawancin sahabban da suka rawaito sallar manzan Allah ba su ga yini ba ba su ga wannan jiltatul istiraha ba su ga wannan zaman ba an gane da kyau ko ina ɗaya ga cikin dalilin da zai iya nuna min da cewa irin wannan zaman na istiraha ko da ka tafi akan sunna ne akwai lokacin da ya dace a ce ka dan nisanci yin sa musamman in ka zo a wuri wanda kake bako wurin da ilimi bai yalwatu ba wurin da ba a san irin wannan kin ba musamman kuma idan ya kasance ba kai ne limamin masallacin da kake ba da sallah ba mutane da su saba bin ka sallah ba ka zo ka ba su sallah kai wannan zaman sai a ce maka ni subhanallah an gane da kyau ko to shine wannan amma masallacin da ka saba abin da ya alkhairi kai abin da ya alkhairi kai domin me yake da suna ayyukan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ɗayan su sunna ne koyi da manzo Allah gaba ɗayan sa alkhairi ne wannan shine kenan kenan al-ahwat shine mutun ya rika diba waɗanda yake ja a bayansu domin malamai suke cewa minas sunna tarku sunna lil maslahatir rajiha yana daga cikin sunna wata sunna kabarta dan saboda wani intiri dan gudun wata fitina da za ta iya faruwa tunda ba dole bane sai kai abun an gane da kyau ko ka a zo wajen yin abun da yake ba dole ba a jawo fitina ko a jawo abun da yake an jawo an lalata wani abu wanda yake dole Allah ya ganar da mu ma da yace wa an Anas radiyallahu yana ɗaya daga cikin wanda suke ganin ba sunna ba ne alimamu ibn usaimin rahimahullahu ta'ala a idan muka ɗauki malaman zamani a ganinsa ba sunna ba ne wasu allah ya yi ne don uzuri in kana da uzuri ne za ka yi shi ba ka da uzuri ko ba za ka yi ba alimamu albani shi kuma shine yayi akan cewa na baku misalin malamai ne mu'asirun kuma ya tayi akan cewa menene sunna ce zakai domin babu hadisin da ya nuna cewa a dan manzon Allah ya manyanta ne wa anas radiyallahu anhu an karbo daga anas dar Allah ta kara tabbata a gare sa annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam lalle manzon Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare sa kana tashaharan yayi alqunut wata guda ba'da ruku'i bayan yayi ruku'i yad'u ala ahya'in min al-arabi yana addu'a akan wasu me yake da suna wasu kabilu sune ahya' yana addu'a akan wasu kabilu na larabawa sun matarakahu sannan sai yami sannan sai ya barta sai ya bar alkunutun muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito sa wali ahmad akwai a riwaya ta imamu ahmad wadara kutuni da imamu dara kutuni nahwahu makamanciyansa min wajhin akhar a wata fuska ta daban wa da sai dai shi ya kara wa amma fi subhi amma a asuba falam yazal yakunutu bai gushi ba yana yin alkunutu hatta faraka duniya har sai da ya rabu da mi har sai da ya rabu da mi ya rabu da duniya mu ida wannan hadisin sai mu yi bayani mai fadi akan alkunutu wa anhu radiyallahu anhu har yanzu da gare sa shi Anas Allah ya kara masa da yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam lalle annabi tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare sa kana la yakunutu ya kasance baya yin alkunutu illa idza da'a liqaumin sai idan zai yi addu'a ga wasu mutane ta sharri da'a ala fulan ya masa addu'a ta sharri da'a li fulan ya masa addu'a ta mi ta alkhairi an gane da kyau ko wannan shine kenan idan zai ma wasu mutane addu'a ta sharri sai ya alkunutu au da'a ala qaumin ko kuma idan zai yi addu'a ta alkhairi ga wasu mutane sai ya alkunutu sahahahu ibnu khuzaima ibnu khuzaima ya rawaito wannan hadisin wannan hadisin musamman na tsakiya riwaya ta ahmad kun gane da kyau ya ce amma a asuba bai gushe bai na yi har sai da ya bar duniya an gane da kyau ko me yake nihi yana a sallah asuba kullum yana ni yana alkunutu to sai dai kashi wannan riwaya da ifiya ce kuma shazza ce domin ta saba ma riwayoyi na al-Imam bukhari da Muslim kenan wannan shine hadisin da wasu daga cikin malamai suka dogara da shi wajen yin alkunutu kullum asuba sai kaji an yi alkunutu kaga liman yayi tsaye sugum kun baka san ma abin da ke faɗi ba an gane da kyau kuma kun ga wannan duka yana da cikin kuskure alkunutu ita ana yin ta bayyanawa ake na baya kuma za su ce mi za su ce amin ka bar mutane cikin duhu kuma an saba ma sunna wannan shine kenan wannan yace manzo Allah ya wata guda yana ma wasu mutane wasu kabilan larabawa addu'a addu'a ta sharri Allah ka halaka su abin da yasa manzo Allah ya musu wannan addu'ar shine akwai wasu daga cikin larabawa na kauye da suka zo kabilar su su ne yake da suna su ra'an da zakwan suka zo a wajen manzo Allah wasu kabilu ne laraba na kauye suka zo wajen manzo Allah suka ce sun musulunta suna so ya ba su wasu daga cikin sahabbansa wanda za su ji su koyar da su addini manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake to ba matsala ku je zan tura muku da sahabbai wanda za su koya muku addini tunda suna da yawa sosai garuruwa ne kusan gari guda hudu ko uku sai manzo Allah ya tura musu alkurra'u akwai su daga cikin sahabbai da ake cewa alkurra'u su mahaddata alkur'ani ne kuma aikin su shine kawai ibada kiyamul layl da dare kullu in ka isko su kiyamul layl suke su ake cewa alkurra'u aikin su shine yawan ibada su haddace alkur'ani manzo Allah ya zabe su ya tura su akan su je wannan kauyukan su yi musu me su yi musu wa'azi ma'ana su su koyar da su addini bayan sun tahi sun kai a bakin gari sai ɗaya daga cikin matafiyan ya yi shakka ya ce ka anya mutanen nan ku ba yaudara bace suke so su yi ba yaudara bace suke so su yi sai ce to yanzu da yadda za a yi ku ku zamna zan tai da mutum guda uku in je mu fara tahiya a gari na farko idan muka je muka fara da'awa mun ga lahiya lau babu wata cutarwa to sai mu muku izini kuma ku zo kun ga strategy ko dan kada a je gaba ɗaya ame a hallaka su da aka zo sai sauran suka tsaya bakin gari sai su ukun suka je da suka je daga cikinsu akwai wanda ake ce ma haram an gane da kyau ko sunan shi daga cikin sahaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da suka je suna cikin da'awa sai ashe sun sun yi baki akan cewa idan suka fara wa'azi sun fara karatu aje daga baya a kashe gudan daga cikinsu an gane da kyau ko gudan yana tsaye shine haram kin yana tsaye yana yana yana musu wa'azi kai tsaye sai suka sai aka samu wani daga baya ɗauko bashi ya jefa mishi har sai da mashin ya hito a ina ya hito a gaban shi ma'ana sai da mashin ya huta ma'ana huta kai suna sukarsa ya rike wannan mashin bayan ya huto yake cewa fustu wa rabbil ka'aba fustu wa rabbil ka'aba ya faɗi ya rasu kusan me yake faɗi na rabauta na rantse da ubangijin ka'aba ashe a lokacin ana nuna mishi aljanna ne ana nuna mishi ƴan matan shi ne na aljanna a wannan lokacin bayan ya faɗi sai wancan guda biyun suka ruga an gane da kyau ko suka yi kafa miniti ban baki ba dama haka ne musulunci bai ce maka ba in ka shiga irin wannan yanayin ka tsaya aka shiga a ka nemi ta kanka sun ruga sai suka cimma gudan shi ma suka yanka shi gudan shi sai ya bace musu ashe ya haye can akan dutse ya ɓoye bayan wannan kuma sai suka ce ai akwai sauran a bakin gari suka je suka isko wannan sauran suna a cikin sallah da dare suka kewaye su suka hallaka su domin da ba a ce da ba don kwantan bauna ne suka yi musu ba da waɗannan sahabban suna isu suna isu kare kansu domin su saba'in kuma wanda aikin su shine kawai suna jiran a ce ga jihadi su tai to kwantan bauna suka musu suna cikin ibada suka kewaye su suka hallaka su gaba ɗayan su a wannan lokacin ne shi wancan wanda ya sauran ya samu ya gudu ya je wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi labari shine sai manzo Allah ya ji zahin abun sai wata guda yana musu alkunutu ya ta mai da suna zuba musu la'antar Allah madaukakin sarki to a wannan lokacin ne alkunutu ta fara tabbata bayan ta farko da manzo Allah ya fara yi shine lokacin da ya fito daga daga hujira daga makka akwai su daga cikin sahabbai wanda aka hana ma su zo a madina shi ma manzo Allah ya yi alkunutu to amma wannan ita ce manzo Allah ya jima yana yi sai dai wata guda yana yin wannan alkunutu to kenan wannan sai nuna mun da cewa ashe alkunutu ana yin ta ne idan aka samu ne a idan aka samu wata nazila me ake ce ma nazila shine wani bala'i ya sabka a gari an gane da kyau ko a wannan lokaci ne ake alkunutu ita alkunutu wannan ita ake ce ma alkunutu fin nawazil ko kuma alkunutu fil fara'id ita wannan alkunutu ana yin ta ne a cikin salloli na me salloli na farilla kuma daga cikin ladabin yin ta ana yin ta ne bayan an dago daga mi daga mi daga ruku'i wannan alkunutu kenan ba wadda ake a cikin ramadan ba ko kuma ta witiri za mu zo ita ma bayanin ta ita wannan alkunutu wadda ake yi ta a cikin salloli na farilla ba ta da wata siga da manzon Allah ya karantar za a yi shi yasa malamai suke ce ita ana yi ne da daidai yanayin al'amarin kuma sannan ba a so a tsawaita kenan ita a cikinta ba a yin Allahumma hadini fi Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait wannan domin manzo Allah ya karanta da ita ne a cikin alkunut tawitiri za a zabi yanayin yanayin bala'in da ake a ciki kamar misali lokacin da aka yi kudeta kenan aka samu na kudeta France tana ta barazana Allahumma alayka bi Faransa Allahumma alayka bi ECOWAS an gane da kyau ko Allahumma ansurna ala a'daina kun ga wannan sune abin da ya kamata a maimaita kuma kada a dau lokaci ana yi bai kamata a ce ba an samu wata tsayuwa wadda ta hini ta yi sallar da aka yi idan aka yi haka an hihi ta nafila a kan mi a kan farilla domin sallar ita ce mi farilla alkunutu ita ce mi nafila kinin shi sa alkunutu wadda ake a cikin sallar ta farilla sunna shi ne ba a jimawa kuma da yawa daga cikin limamai sun kauce ma wannan sunnar an gane da kyau ko wannan shi ne kenan kenan wannan shine dalilin alkunutun da manzo Allah yayi kenan ku rike nau'i na farko na alkunut shine alkunutu fil fara'id ko kuma alkunutu fil nawazil a hadisi na gama da yake cewa wa an sa'ad ibn tariq al-ashda'i an karbo daga sa'ad dan tariq al-ashda'i radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda kala yace qultu li abi na ce ma ma'aifina ya abati ya kai ma'aifina innaka qad sallaita khalfa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lallai kai kayi sallah bayan manzon Allah wa Abi Bakar da Abi Bakar wa Umar da Umar wa Uthman da Uthman wa Ali da Ali afakanu yakunutuna fil fajr wai shin har sun kasance suna alkunutu a sallah ta asuba qala sai ce ai bunayyi ai kai dana muhdathun wannan sabon abu ne an gane da kyau ko ma'ana wannan bid'a ce wannan sabon abu ne da aka fara bayan manzon Allah rawahul khamsa mutum biyar suka hutar da shi illa aba dawud sai dai abu dawud kun ga wannan hadisin karara me yake nunawa ashe bid'a ne yin me yin alqunutu bayan me bayan sallar asuba an gane da kyau ko kenan wannan ya saba ma sunna manzon Allah yayi amma wata guda yayi dan saboda mi dan saboda wani uzuri wa an wa anil hasan bin ali radiyallahu anhuma an karbo daga hasan dan ali Allah ya kara musu yadda yake cewa annahu qala ya ce allamani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi ya koyar da ni kalimatin wasu kalimomi aquluhunna da zan faɗe su fi qunutil witri a alqunutu ta witri wace ce alqunutu ta witri tace wanda ake yi a sallar dare ko a lokacin mi qiyamul layl ko a lokacin ramadan ko dukkan su sune wannan alkunutu fil witri ga nau'i na biyu yace ya manzo Allah ka koya mini wata addu'a da zan yi a cikin alkunutu ta witri yace sai manzo Allah yace masa ka ce Allahumma hdini fi man hadaita ya Allah ka shiryar da ni daga cikin wanda ka shiryar da su wa afini fi man afaita sannan kuma ka bani lahiya daga cikin wanda ka ba lahiya wa tawallani fi man tawallaita kuma ka jibintar da ni daga cikin wanda ka jibintar da su ma'ana su kasance majibintanka wa barik li fi ma a'taita sannan ka sanya mini albarka a cikin abun da ka bani wa qini sharra ma qadaita sannan kuma ka kare ni daga sharrin abun da ka hukunta fa innaka taqdi domin kai kake hukuntawa wala yuqda alayka ba ai maka hukunci wa inna wa innahu la yadhillu man walaita kuma lallai shi baya kaskanta duk wanda ka jibinta ma'ana duk wanda ka so shi baya ni baya kaskanta tabarakta rabbana wa ta'alait albarkokinka sun yawaita ya ubangijinmu wa ta'alaita kuma ka daukaka rawahu al-khamsa mutum biyar suka hutar da shi wa zada at-tabarani al-imam at-tabarani shi ya kara wal baihaqi da baihaqi wala ya'izzu man adaita kuma ba zai taba daukaka ba duk wanda kai adawa da shi zada nasa'i al-imam an-nasa'i ya kara min wajhin akhar a wata fuska ta daban fi akhirihi a ƙarshen wannan addu'ar wa sallallahu ta'ala alan nabi kuma Allah ya yi salati akan wa akan annabi an gane da kyau ko wannan shine kenan kenan wannan alhasan ne dan manzon Allah sallallahu alaihi eh jika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya ce ma manzon Allah ya koya masa addu'ar da zai zanyi a cikin mi a cikin alqunutu tani tawitiri ita kuma ladabinta ana yin ta ne kahimmi kahimmi kahiru ku'i ana kahin aje a yi ruku'i wannan shine magana magana mafi inganci alkunutu wadda ake a lokacin ramadan da wadda ake a cikin witiri ana yin ta ne kamin aje a yi mi kamin aje a yi ruku'i wannan shine magana mafi inganci akwai malaman da suke gani ita ma ana yin ta a bayan ruku'i amma sai dai magana wadda ta zama zahiri shine kamin ruku'i ake yin ta dan a bambanta ta da waccan kamar yadda muka sani mafi yawanci ibadu Allah yana bambanta su zaka ga wannan ga yanda ake yin ta wannan ga yanda ake yin ta to ita ma alkunut sai aka bambanta ta wadda ake a cikin sallar farilla bayan an dago daga ruku'i kamin aje sujada wadda ake yi a cikin sallah ta witiri bayan an kare karatu kamin aje a yi a yi ruku'i an gane da kyau ko Allah ya ba mu ikon aikata haka wannan addu'ar ta kunshi alkhairi mai yawa walil baihaqi an karbo daga imamul baihaqi an ibn abbas daga ibn abbas kala yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi ya kasance yu'allimuna du'a'an yana koya muna wata addu'a nad'u bihi fil qunuti wadda da ita muke yi a cikin alqunuti min salati subhi a sallata asuba wa fi sanadihi da'fun sai dai a cikin wannan riwayar akwai mi akwai rauni kenan shi ma hadisi ne menene hadisi ne da yake kunga duk wannan sune hadisan da wancan suka dogara da su wajen yin alqunuta a cikin sallah وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم إذا تينكو يي سجده فلا يبرك كما يبرك البعير تو كدا يغرفانا كما يندا me ake ce mishi raƙumi yake ni yake gurfanawa wani yaba yadaihi ya ɗora hannayensa kabla rukubataihi kamin gwiwowinsa akhrajahu thalatha mutum uku suka hutar da shi huwa aqwa min hadithi wa'il bin hujr kuma wannan hadisin ya yi karhi akan hadisin wa'il dan hujr yace an gane da kyau ya ne raƙumi ki gurhana wa zai nuna muna abdurrahman zaka nuna muna inda raƙumi ki gurhana wa aha a to masha Allah dama mutunan mutum da lakumai ne gabatan gaba aha ta muje aha yawwa aha jazakumullahu khairan yawwa sai ka aje yawwa haka ne kun gani sai ya aje na baya sannan mi sannan ya aje na to manzo Allah ce kada kai haka nan kai ka fara mi a guda mun inda manzo Allah ce ayi ka fara kai mi ka fara kai hannuwa to muje yawwa to kun gani haka ake sai ka aka hannuwa sannan ka kai mi ka kai gwiwowi wajen dagowa shi ma ya ake dagowa aha yawwa a'a yawwa to kun gani kishiya kishiyar tagowa shi sai an tago mi kawahuwa to muje muje yanda ba haka ake ba nuna mu yanda ba haka ake ba tagowar masu ƙarfi kenan ɗan taekwondo a a ba dai ba tagowar ɗan taekwondo yawwa to ka ganta kaga shi ma da kace da yi nishi ko baka yi nishi ba to kun ga wannan shine wannan shine sunna haka ake yi barakallahu fikum kenan sai an kai hannuwa sannan a kai gwiwi yace ra'aytun nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam naga manzon kenan ga hadisin wa'il nan yace naga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idza sajada idan yi sujada wada'a rukubatayhi yana dora gwiwowinsa qabla yadayhi kamin hannayensa akhrajahul arbaa mutum hudu suka hutar da shi shine abin da yake nufi da yace wa huwa aqwa min hadisi wa'il ma'ana hadisi da muka fara karantawa ya yi ƙarhi akan mi akan hadisin wa'il wanda ya ce manzon Allah ya yake yi sai ya kai ni guyoyi sannan ya kai hannuwa ya ce fa inna lil awwali shahidan min hadith ibn umar wace domin hadisi na farko wanda ya ce ana fara kai hannuwa ne yana da wani hadisi da yake masa shaida daga ibn umar radiyallahu ta'ala anhuma Allah ya dada su su duka biyu sahahahu ibnu khuzaima ibnu khuzaima ya inganta sa wa dhakarahu al-bukhari mu'allaqan imam al-bukhari ya ambato sa mu'allaqan an gane da kyau ko mun ga ma'anan hadisi mu'allaq ko shine huwa ma hudifa me yake da suna awwalu isnadihi ko shine hadisin da aka cire isnadin sa na farko kawai misali bukhari ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko kuma ya ce an kaza bai kawo sauran wanda suke bayan ba maukufan ya ambato su a maukufi da aka ce maukufi huwa ma mada huwa ma qalahu sahabi huwa ma usnida ila sahabi hadisi maukufi shine magana da aka jingina ga wa ga wa ga sahabi kenan yace wannan magana ce ta ni ta me yake da suna ta al-imamu sahabin manzo Allah da ake cewa ibnu umar kenan akwai hadisin da yake shaida akan sahabin manzon Allah shi ma haka yace ko kuma haka yayi yana kai hannuwa kamin ya kai ne kamin ya kai a guyowi jayyid mala yace wa an ibn umar an karbo daga ibn umar radiyallahu anhu ma yadda Allah ta kara tabbata a gare su anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lalle manzon Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi kana idza qa'ada litashahhudi ya kasance idan ya zamna don yin tahiya waba a yadahul yusra yana ɗora hannunsa na hagun ala rukubatihil yusra akan katattararsa ko akan gwiwarsa ta ni ta hagun an gane da kyau ko hannu na hagun akan gwiwa ta ni ta hagun aha wal yumna shi kuma hannun dama alal yumna yana ɗora sa akan gwiwa ta mi ta dama wa qa'ada wa aqada 53 an gane da kyau ko sai yayi wani al'aqd me ake cewa al'aqd shine wani kulli da suke kulli ne suke cewa 53 an gane da kyau ko ba ana nufin zai hakan gaba ne 30 da 50 da nawa da uku a wani kulli ne suke cewa 53 ya yake shine hakan ga shine suke cewa 53 an gane da kyau ko malamai suke ce abinda suke ni shine 30 wanga da uku su ake yi ma ni su ake ma haka shine 30 hamsin su kuma kaman hamsin ne guda biyar ne shi kuma sai su yi hakan ga asali dai wani kilgun da laraba suke yi wani suna ne da suke yi ma haka talatan wa hamsina ya ce haka al'imamu mai da suna ali bassam ya fassara sa a cikin taudihul ahkam ya ce wa ashara bi isba'ihi as-sabbaba sai yayi nuni idan yayi hakan ga kulli na salatan wa hamsina sai yayi sai ya yi nuni da hannunsa a sababa shi ne manuniya an gane da kyau ko rawahu muslim muslim ya rawaito sa wa fi riwayatin lahu a wata riwaya tasa wa qabada asabi'ahu kull asabi'ahu kullaha sai ya jinke ɗan yatsunsa gaba ɗaya wa ashara billati talil ibham sai ya nuna ma sai ya nuni da wanda take bima wannan shi ake cewa al-ibham abin da yake nihi nau'in jinke hannu kala bi manzo Allah yake wata ran yayin haka shine talatan wa kamsina an gane da kyau ko wata ran kuma sai ya jinke su haka an gane da kyau ko to wannan shine ko kuma hakan ga dukkan shi ya ya inganta sai ya nuni ya aka ce ishara shine haka kenan nuni shine sunna an gane da kyau ko nuni shine mi shine sunna ban mantawa duk inda ya bayanin wannan sai na tuno da wata tambaya da na da na mama aikin lokacin ina yaro yawan tambaya ce gare ni har suka suna mini karan bana yawan tambaya nace wai dan me yasa ake hakan ga an gane da kyau ko to yana da kyau in nuna muku da cewa yana ɗaya daga cikin malaman tarbiyya suke cewa yana ɗaya daga cikin khasa'isul atfal ko kuma khasa'isul me yake da suna al-aulad shine yawan tambaya shi laraba suke ce ma curiosity ko yawan tambaya to suka ce yawan tambayan nan ana so yaro duk in yayi tambaya a bashi me a bashi amsa kuma kada a bashi amsa ta ƙarya domin tun nan zai saba da me da ba da amsa ta me ta ƙarya ya ce ina Allah yake kada ka bige mishi baki ce mishi Allah yana ina yana sama tun yanzu kuma abin da aka faɗa mishi a wannan lokacin zai ne zai haddace sa har girman sa to lokacin da na tambayi tsoho a wannan idan me yasa ake yin haka sai ce mini korar shedan ne ake yi an gane da kyau ko in kana haka kamar korar shedan ne kake sai daga baya kuma naga hadisi wanda ya nuna haka ko da yake hadisin akwai magana a cikin sa an gane da kyau ko shedan in kana hakan ga yana ruga da gudu kamar yadda yazo a asarkin an gane da kyau ko to shine kenan yin hakan gakin yahi kuma ana so mutum ya kalli dan ya hakan a lokacin da yake ne yake yin haka nan kin wannan shine kenan abin da ya tabbata akwai wasu takardu da aka nuna ban san ya aka rubuta ba ga wannan yake cewa malam ina da tambaya ko mutum ya iya amfani da addu'o'in da ake yi cikin sallah wajen addu'o'in bukatunsa an gane da kyau ko me yake nufi da wannan akwai abin da ake cewa al'adiyatul ma'thura addu'o'in da aka samu daga wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya karantar da a yi su a cikin mi a cikin sallah to wai yana iya a wajen bukatunsa ya wannan addu'o'in shine tambayarsa to wa khairul huda huda muhammadin alkhairin shari'a shine kai koyi da wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya karantar wannan addu'ar a cikin ina za a yin ta a cikin sallah to kai ta a cikin sallah in ka samu dalili da nuna cewa ana yin ta a wani wuri misalin wace addu'a idan muka ɗauki addu'a ta mai ke da suna sani Allahu Allahumma la mani a lima ataita wala mu'ti lima mana'ta wala yanfa'u dal jaddi minkal jaddi manzo Allah ya koyar da ita ayi ta ina bayan sallah ko to wai kamar misali kana a cikin matsala sai ka zo kana addu'a Allahumma la mani a lima ataita wala mu'ti lima mana'ta kayi ta shine abin da yake nihi abin da yake alkhairi ne dai a zahiri shine kayi ta inda manzo Allah ya karanta ayi ta lokacin da kake da wata bukata ka kaikaro bukatar ka ka gai an gane da kyau ko akwai addu'o'in da manzo Allah ya karantar ba a cikin sallah za a yi su to su sai ka yi su a wannan wurin wannan shine abin da ya zama to alkhairi amma idan ya shahi abin da ya shahi a azkar ne su kuma wannan ako ina ana yin su manzo Allah ya karantar astaghfirullah astaghfirullah rabbi ghfirli rabbi ghfirli kenan kaga ko ina ita wannan zaka iya kayi ta domin a wurare da yawa manzo Allah ya karantar a zan yawan mi istighfari an gane da kyau ko wannan shine kenan na gaba yake cewa yace hafizakumullah إذا كان الرجل إمام يصلي بالجماعة الدعاء بين السجرتين يقول على المفرد أو الجمع تو ما شاء الله لا رب daidai gwargwado ya yi amma abinda na fahimta ko da yake wannan magana ta ƙarshe da yace addu'a ubayna sajdatain yaqulu ala al-mufradi aw aw al-jam'i ina tsammanin abin da yake nufi shine addu'ar da ake yi a cikin tsakanin sujada guda biyu ko rabbi ghfirli rabbi ghfirli ake cewa to kana iya ka ce rabbana ghfir lana rabbana ghfir lana ko ba haka ba yake nihi ni akwai mai tambaya ya gaya mun haka ne ina tsammanin haka larabcin yake nihi jayyid haka ne yake nihi to me yake da suna kuskure ne muka ce abinda manzo Allah ya karantar a yi shi a yanda ne a yanda ya karantar da shi manzo Allah ya san da wata ran kai ne limami amma yace ka ce ni rabbi ghfirli rabbi ghfirli ya Allah ka gafarta mini ya Allah ka gafarta mini inda zaka ganewa da ba dole sai ka ce rabbana ighfir lana ba dan kai ne liman shine ai su ma na baya an ce su yi ko kenan kowa ya maka shi an gane da kyau ko wannan shine kenan magana wadda take mafi inganci insha Allah da ka ina tsammanin lokaci yayi ko a to za mu liƙe kamar yadda muka saba a kowane sati muna liƙewa da wasu manguna wanda suke masu amfani a da farko dai wani abin farin ciki ne ya samu wanda kuma yake da suna za a iya cewa taufiki ne daga Allah maɗaukacin sarki shine akwai gidan rediyo na sunna tv wanda jama'atul kitabi sunna suke suke jagoranta akwai shugaban malumai da shugaban majalisar malumai ah, shine ah, sheikh mahmud usman ya kira ni akan cewa suna so su rika sa karatu na a cikin sunna tv idan saboda idan saboda matasa za su yi amfanuwa da abin da dai kama da haka da ya dai zano abubuwa haka na na dai yabo da sauransu wanda ah, mai yake da suna allah ne mafi sani akan haka ya ce don haka suna so in zaɓi abin da za a zan yi ma'ana duk yadda nake so haka za a yi to bayan dogon nazari da na so a zan ɗokar bulugul maram ana sawa sai na ce a wannan tun da ana yi shi ba za a fasa ba kuma a buɗo da wani abu to sai ne tunanin shi ne yana daga cikin abin da yake damunmu shi ne rishin tarbiyya ga 'ya'ya musamman wannan kwanakin abubuwan da ake ta samu na kashe iyaye da abin da ya kama da haka dalilin wannan sai na ce kenan za ni sa shiri na tarbiyya ma'ana shirin tarbiyyar yara a musulunci domin wannan shine takassusi na a jami'a ta bamu bangaren da nake kenan bangaren na tarbiyya yanzu haka doctora kin da nake rubutawa akan tarbiyya ne unwan kin ta shine musalsalatul hausawiyya wa atharuha ala tarbiyya al-islamiyya fi mujtama'i hausa niger namudajan kinan kwanan da za ku ji na je Nigeria a Kano wajen yan wasan kwaikwayo an gane da kyau ko tana da alaka ma'ana tasirin wasan kwaikwayo na hausa a wajen lalata tarbiyyar mi tarbiyyar yara a zahiri ban ce lalatawa ba domin kun san akwai yan falsafa su wanda suna ganin komai akwai alkhairi ko to sai na bar shi dai tasirin wasan kwaikwayo akan mi akan tarbiyyar yara a me yake suna a garin hausawa sai na ɗauki Niger ta zaman to kawan misali wannan shine ba hasina to sai na sa shiri na tarbiyya kenan a cikin wannan shirin na zaɓi wani littafi daga cikin littafan tarbiyya shine tarbiyatul auladi a fil qur'ani fil kitabi was sunna nazo da littafin da in nuna muku shi karamin littafi ne mu fara da shi kenan inda dama kowa ya kokari ya mallaki wannan littafin don ku zan bibiyan mu a me yake da suna a wannan karatun za mu zan tura shi a vocal kuma sannan za a zan ganin shi a cikin sunna tv in Allah ya so littafin yana iya ɗan yi wuya amma dai sanannen littafi ne in ba manta ba sati mai zuwa zan so ko ɗa goma sha biyar haka ba amma ba kyauta ba zan raba wanda yake so ya zo da yancin garagarokin shi ya sayi an gane da kyau ko zai kuma tarbiyya mun haro tun daga tushe mana tun kamin ka zaɓi mata har zuwa abin da ya shahi yaron ka ya mutu ya za ka yi mishi an gane da kyau ko to wannan shine kenan ya Allah ya so yanzu dai ba su da lokaci ba domin ana so sai an yi kasati biyar hikimar shine kamar ya zaman to rezar ko da wani balaguro ya kama ko wani uzuri ya saba ai ba akwai ne akwai rezar kenan yanzu zamu yi kaset biyar sannan sai a fara sawa sati mai zuwa kenan zan gaya muku lokacin da rawan ranar ku ne za a sawa kuma sannan daidai wani lokaci ne za a mi za a sa me yake da suna shi wannan shirin bayan wannan kuma har yanzu wani aikin alkona abin alkhairi ya samu sai muka samu ɗaya daga cikin yan uwa dalilin sa ya ɗauki nauyin a sa wannan karatun na tarbiyya a gidan ɗaya daga cikin gidan rediyo yanzu ana a talabijin suna tv ta ɗauki nauyi yanzu shi kuma ya ɗauki nauyi na mi na gidan radiyo to shi ne sai na zaɓi maskatu ra'asi na zaɓi madawa kenan gidan rediyo na madawa a can za a fara sawa an gaya da ke ko wanda yake kishin shi ma garin su a samu tarbiyya kenan shi ma sai ya abu kun ga kuɗin gasu gasu nan jika 120 za a zubawa na riga 120 kusan wata shidda tunda sun yi mini sauki ne domin ma'aifiya tana da alaka da su duk wata za a zan ba da jika 20 ya ba da jika 120 wanda za a fara sa shirin in Allah ya so wannan shi ne kenan to jazakumullahu khairan inda muka samu daidai Allah ya bamu lada kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi Thank you. Thank you. eh shine nace sati mai zuwa insha Allah za mu eh juma'a za mu ga insha Allah